أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah za mu ci gaba a cikin karatunmu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi akan hadisin da yake cewa ista'inu ala inhajil hawa'ij bil kitman fa inna kulli zi ni'matin mahsudun haka ne ala in jahil hawa'ij bil kitman haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ku nemi taimako a bisa cin nasara na samun biyan buƙatu da ɓoyewa. Wato, a cikin mutane akwai mutane masu hasada, wani da ka gaya masa zai shiga ya fita ya ga cewa yaya ba ka samu nasara ba. To, amma in ɓoyewa fa kai, a ga shi kenan sai dai ya ga ka samu nasara, ya rasa kuma yadda zai ya ji kamar ya toni ƙasa ya binne kansa. to amma idan ya zama ka bayyana to ka ka kashe kanka da kanka shine ma aiki fa inna kullazi ni'matin mahsudun ku sani duk wani ma'abocin ni'ima abin ma hasada ne rawahu abu nu'aymin an mu'az bin jabal yace istaqimu wa ni'ma an istaqamtum wa khairu a'malikum as-salatu balan hafiza alal wudu illa kullu mu'min manzo Allah yake cewa ku daidaita yace wa ni'ma alistaqamtum ma dalla idan kun daidaita yace ku sani wa khairu a'malikum as-salatu mafi alkhairin ayyukan ku shine sallah walan yuhafiz ala alal wudu'i ba wanda zai kiyaye alwala idan baya rabuwa da alwala illa kullu mu'min sai dai mu'mini rahu ibn maja an abi umama manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam istaksir minan nasi min du'a ila khairi lak fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu lahu aw yurham wato ka yawaita wato wajen neman mutane su maka addu'a ka je wajen wani ka ce masa to ya maka addu'a ka je wajen wani ka ce ya maka addu'a za Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam fa innal abda domin bawa la yadri bai sani ba ala lisani man akan harshen waye ne yustajabu la za an sa masa au yurham kuma a jikansa baka san harshen waye bane kuma dama an ce ka roki Allah da bakin da baka saba Allah da shi ba aka ce wani baki ne ya ce ka ce wani ya maka addu'a ai baka ari bakinsa ka saba Allah da wannan bakin ba an gane saboda haka ka ce wani ya maka addu'a to yana da kyau kuma gashi in ji ma'aiki nan ka yawaita ma eh ka yawaita ma ka wancan ka bashi hadiya ka ce maka addu'a wancan to in ya zo maka addu'a kuma ka sa bukatunka to insha Allah za ka ga ana samun nasara yace istakfiru min qawli la hawla wala quwwata illa billah ku yawaita fadin wannan kalma ta la hawla wala quwwata illa billah fa inna tadfa'u 99 baban min ad-durri adnaha alham yace ku yawaita fadin la hawla wala quwwata illa billah domin ita tadfa'u 99 baban min ad-durri tana tunkuɗe ko tana rufe ƙofofi guda casa'in da tara minadurri na da wato abun da zai cutar da ɗan adam. Adana ha mafi ƙanƙantan ƙofin da take rufe a cikin wani ƙofin shine alhamma bakin ciki idan mutum yana yawan faɗinta Allah zai yaye mara bakin ciki kuma abin da yaye bakin cikin nan shine karami cikin abubuwan da za a masa rawahu luqaili an jabir yace istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min jil'in awaj fa inna awaja shay'in fi dil'i alahu fa in zahabta tuqimuha kasartahu wa in taraktahu lam yazal awaja fastausu bin nisa'i khaira za Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira ma'ana hadisin yana nufin kaman abi mata a hankali abi mata a hankali fa innal mar'ata domin mace an halicce ta ne daga wato ƙashin haƙarƙari karkacece idan ka ce sai ka fa inna wa inna a'awada shay'in fi dili alahu yace mafi kar- karkatan kuma abu a haƙarƙari shine na can sama kuma na shi saman shi aka ɗauka aka yi ta yace fa in zahabta tuqimuhu in ka ce sai ka miƙar da shi kasarta zai karya shi me ne sa karyawan kuma shine ka sake ta in ka ce dole sai ta miƙe ta maka yadda kake so ɗari bisa ɗari to lalle sake ta zaka yi wa in taraktahu idan ku ka batta kace a a karkace suke sai ka kyale ta to lam yazal a'wada shikenan sai ta ya ƙara kuma karkace ba misali shine idan misali mace baka nan sai ta tafi anguwa ta tafi anguwa da ka dawo kai ka san ba a tambaye ka ba kuma an fita kaga ai an yi laifi to idan ka zo ka karkace ha mata kuma sai dai kawai a ta hakuri kawai sai ka kyale ta in ka kyale ta to shikenan gobe ma in kawarta ta zo ta zo mu tafi inda muka jera nan din nan to ba za ta ce ba ta tambaye ka ba ita ce la garan na ma ko magana bai yi ba kaga ta ƙara karkacewa din to amma in ka zo kai ka dan ari hauka sai ka yaba yafa shikenan sai kai fada kai fada kai fada to in kawar ta zo ta ce mata zo mu je anguwar nan ta top dare sannan ma ka dan aure na ya mutu to kaga sai kaga ta shiga hayyacinta matame da hankali kan zaman ɗakin mijinta saboda haka manzo Allah ya sake cewa fastausu bin nisa'i khaira ma'ana a dai bi mata a hankali rawahu shekani an abi huraira asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum manzo Allah yake cewa sallallahu asri'u bin bil janaza ku yi gaggawa bil janaza da gawa maza a kai ta makwancinta. Za Allah yake cewa fa in taku salihatan idan saliha ce fa khairun tuqaddimunaha ilayhi to za ku kai ta zuwa ga alkhairi ne kaga saboda haka ai gaggawa a kai ta wa in taku siwa zalika in kuma ba salihar gawa bace to shikenan fa sharrun tad'unahu arrikabikum wato sharri ne za ku dauke shi za ku sauke shi daga wuyoyinku rahu shekani an abi huraira za Allah yake cewa sura ismullahi al-azam alladhi idza dubiya du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi ata du'a'u yunus bin matta wato ismullahi al-azam wanda idan an roki Allah da shi yana bayarwa idan aka nemi tsari kuma yana kiyayewa shine addu'ar wato yunus dan matta ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rawahu shekani an abi huraira a rawahu ibnu jarir ku an sa'adi hadisi na gaba yake cewa isma'u wa ati'u wa in wa in istu'mila alaikum abdun habashiyun ka anna ra'sahu zabiba yace ku ji kuma ku bi ku ji ku yi biyayya wa in istu'mila alaikum abdun habashiyun koda ku za a daura muku bawa ba habashi ka anna ra'asahu zabiba zaka ce kansa kaman zabib ne wato irin kayukan namun nan irin gashin namun nan a shi- a cuccuren nan shi ake kira zabib an gane su da ke laraba ma'abota gashi ne mai kyau to shine to kaga an hada da gashin mu sai ka gashi ne mara kyau namu rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito yace ishtadda gabadullahi ala man balama mallaju nasiran gairallahi tsananin fushi ye- wato fushin Allah ya tsananta akan wanda ya zalunci wanda bashi da mai taimakon sa in ba Allah ba wanda bashi da mai taimaka masa in ba Allah ba sai ka zalunce shi to fushin Allah ya tsananta akan shi wannan wanda ya zalunci haka mu kiyaye zalunci musamman zaluncin waɗanda ba su da wani abin da wani mai taimakon su in ba Allah ba rahu dailami an ali ashaddu nasi azaban linnasi fid dunya ashaddu nasi azaban inda Allah yawmal qiyamah za Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ashaddu nasi azaban linnasi fid dunya wato wanda yafi kowa yi wa mutane azaba a wannan duniya shine kuma zai fi kowa cikin mutane shan azaba a wajen Allah yau mulki ya ran alkiyama rawahu ahmad an khalid bin walid saboda haka mu kiyaye daga yau mutane azaba saboda kar ma mu fuskanci fushin ubangiji rawahu ahmad an khalid bin walid yace ashaddu nasi bala'an al anbiya thumma al amsal fal amsal yubtala ar rajul ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبره البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة yace ashaddu nasi bala'an al'anbiya wanda suka fi kowa a mutane shiga bala'i a rayuwar duniya su ne annabawa sun fi kowa wahala sun mal'amsal sannan ma- masu bi musu fal'amsal sai masu bi musu ana dai jarraban mutum ne gwargwadon addininsa. Ita fa in kana fi dini sulban idan ya kasance mutum ne mai ƙarfi a cikin addininsa, ma'ana ya rike addini da kyau, to ishtadda bala'u. Bala'insa ma sai ya zama ya tsananta. Fa in kana fi dini riqqatun in kuma ya rike addinin sako-sako, to shikenan ibtuli ala qadri dinihi, za dai a jarrabe shi ne a gwargwadon addininsa. Bala'i dai ba zai gushe wa bawa ba, وما يبره البلاء بالمؤمن بالعبد ba bala'i dai ba zai gushe ba yana samun bawa hatta ya tura ƙauyen shi al'ardi har sai ya bashi yana yawo a ban ƙasa wa ma alaihi kafi'atun babu wani laifi duk an shafe su rahul bukari an sa'id ashaddu nasi hasaratan yawmal qiyama rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falan yatlufu to ku kula da wannan hadisi kaga a rayuwarka ko ba ka zuwa makaranta sai sau ɗayan nan a satin nan, to bari a kama ka a lahira da cewa ka samu daman ka nemi ilimi baka baka nema ba. Wato wannan hadisin yana cewa yana cewa ido na ya tsalle. Na yace ashaddu nasi hasaratan yawmal qiyama wanda suka fi wato mutane hasara a ranar alkiyama wato waɗanda su sun fi kowa tafka asara a ranar alkiyama shine rajulun amkanahu talabul ilmi shine mutumin da ya samu daman neman ilimi fi duniya a duniya falan ya tsulufa kuma yake je nema ya samu dama ba dan daddare me kake yi? ba abin da kake yi. ga malamin nan kullun yana zama yana ba da karatu to me kake yi ka zo a zo yi zaman da kai da yamma ma yanzu yana nan to ka samu daman neman ilimin ilimin ya zo har anguwanku bayan ku hadisi yana cewa ku nemi ilimi ko da a cena ne sai gashi nan a anguwanku sai dai ka ce malamin sannu sannunku da karatu ka wuce to mutum zai ku ciji yatsa ya yi nadama ran alkiyama ya gane ya yi hasara a rayuwarsa ilimin nan da kuke gani a yanzu inda dan kwaɗayin mutane wa ilimi zai sa ka je ka nemo ilimi ba za ka je ka nemi ilimi ba saboda mutane sun ɗauki yanzu haka wanda ya ma ya damu da sai ya yi karatun addini kamar ma wanda shi bai san ma mai rayuwa ba kamar mara aikin yi kamar wanda ya rasa ma ya zai yi wallahi ina gaya muku malamin mu yake gaya mana Allah ya saka masa da alkhairi yace akwai wani bawan Allah yana dan hali haka sai aka ce masa ai akwai dan uwansa a Kano yana karatu kullun suna waya suna waya kullun lafiya lafiya lafiya kullun suna waya rannan sai aka yi rasuwa shikenan sai ya zo ta'aziyya shi wancan mutumin mai kuɗin shi ma wannan na Kano wanda yake karatun sai ya zo shi ma ta'aziyya duk suka haɗu a nan Gombe da suka haɗu sai ya ce na ji kana karatu wallahi na ji daɗi na ji daɗi Ah, sai ya cire abin nan cek haka na dubu hamsin ya ce masa gashi dala ko wasu abubuwa na karatu ɗin irin su abin nan hand out haka da sauransu za a saya shikenan wannan kuma mai karatu sai ya sa hannu ya karɓa bayan ya karɓa sai ce la karatun da na zaure ne ba karatun da kake nufi na jami'a na university bane yace to ban ta karɓa ni bayan ta kaɗina Allah karɓa yi wai kuma musulmi ne zai yi hakan nan wato ya ɗauka shi wannan karatun kan ba karatu bane kuma shi ma yana buƙatar littafi a saya yana buƙatar isani ga malami yana buƙatar guzuri shi ma to amma tunda wannan yake to wallahi bashi kuma wallahi dai bashi sai dai kwaci To kaga in dandan ta mutane ne damuwansu da wannan karatun za ka yi karatun nan ba za ka yi ba. Amma ka yi shi ko dan a tashe ka cikin masu shi. Ka sani za a tashe ka cikin su Imam Malik, irin su Imam Shafi'i, irin Ahmad ɗan Hambali, irin su Imam Bukhari, irin su wato a Imam Muslim, Imam Tirmizi, irin waɗannan manya-manyan nan a cikinsu za a tashe ka. Wani ya samu a wani daga cikin magabata Imam Shafi'i, yace akar makalla ina so in nemi ilimi, walakin akafu an an udayi ahu wala amalu bi. Sai dai ina jin tsoro kar in tozarta ilimin ban yi aiki da shi ba. Sai ya ce kai tafi ka je ka nemo ilimi. Ka sani za a tashi jahili ne a cikin jahilai, a tashi malami kuma a cikin malamai. saboda haka da a tashe ka a cikin jahilai ka duba nan ka gan shi nan babu nan ma babu duka ga gaba ɗaya kai kawo kanka to gwamma a tashe ka cikin malamai saboda haka ina jan hankalinmu lalle lalle mu yi karatu kuma malaminmu Allah ya saka masa alkhairi yana ce mana idan mutum ya tashi yana karatu yana yi yana zuwa makaranta har ajalinsa ya zo to idan bai gama risala ba za a tada mai risala a ce to ga can ɗalibinka yana karatun littafinka bai gama ba ya rasu ka je koya masa zai zo ya koya maka in ƙurɗabi ne duk littafin da zaka saka in sayyul bukhari ne shi bukharin zai taso ya zo ya koya maka haka in muslim ne duk in dai baka daina ba kana tunanin to daga littafi kaza sai kaza zaka saka sai kaza zaka saka to haka za a tada masana wannan littafin ko wanda ya littafin in dai ya rasu a tada shi a ce masa ya zo ya koyi da kai wani hadisi kuma cewa yi mala'iku ma za a tada a cikin kabarin ka su dinga koyar da kai a tada kai a ran kiyama cikin tinjin tinjin manyan ma- wato malamai sai ga ka ga Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda ka ga Shehu Tijjani to me yafi wannan daɗi me yafi wannan daɗi Saboda wannan kuma zai yiwu ne idan ka tashi kai karatu, kuma kai aiki da karatu. Saboda haka mu daji kada mu zama mun yanke daga dukkan wani alkhairi. Mutum zai san Allah ne ya ji tsoron Allah idan ya yi karatu. Zai san Allah ne ya bi Allah idan ya yi karatu. Idan ko bai yi karatu ba kawai duk abun nasu duk shi ne zai zama. Allah ya sa mu dace. Idan ka ƙi yin karatu, idan shaidan yana so ya yi maganinka, waɗanda zai fara sa ma ƙinsu su ne malamai. sai ka dinga ganin sama su ma dai duk shirme ne dai sai shi kenan daga nan kuma ya gama da kai to to wannan shi ne saboda haka Allah ya kiyaye mu ya ce wa rajulun sannan mutum wanda zai yi hasara shi ma ya tafka asara a filin alkiyama shine wa rajulun allama ilman fanta ba azhi man sami'ahu min dunahu da mutumin da ya san ilimi sai wanda suka ji daga gare shi suka yi amfani da ilimin shi ko bai aiki da ilimin ba fitila kenan ta ƙona kanta ta haskawa wani to shi ne saboda haka ba karatun ba kuma aiki da karatun shi ma aiki ne saboda haka madagi rahu ibn asakir an anas yace ashaddu ummati li hubban qaumun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum annahu faqad ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawu ahmad an abi zarr manzo Allah yace ashaddu ummati li hubban mutanen da suka fi tsananin soyayya ta qaumun wasu mutane ne yakununa ba'di wanda za su zo bayana yawaddu ahaduhum ɗayansu zai so annahu faqad ahalahu wa malahu shi ya rasa ma iyalansa da dukiyansa dan ya ganni gani fa ba ma ya zama sa kawai ya gani din ganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ya wuce kawai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bukatarsa rawu Ahmad an Abi Zarr to wannan kan uwa ya ce alhamdulillah to muna fata Allah ya sa mu ne amma akwai tun zamanin tabi'ai suke cewa su ne to an gane tun tabi'ai suke cewa su ne dan daga cikin su akwai wanda yake cewa yana gaya wa wani sahabi yace amma yayi mamakin sahabbai aka ce me ne yace wallahi shi ya sani yadda yake jin soyayyar manzon Allah a yanzu da yadda yake ga mutanen su na hauka akan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da su suka rada manzon Allah wallahi ba su bashi ta kasa ba ya ta kasa ba za su bashi ta kasa ba sallallahu alaihi wasallam to an yi masa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa ba za ka raina kanka ba sai sai kana karanta wato tarihi na bayan Allah to Allah ya sa mu ma muna ci hadisi na gaba rawahu Ahmad an Abi Zarr yace ashaddu nasi azaban inda Allah yawmal qiyama alladhina yudahuna bi khalqillah wanda suka fi tsananin azaba a wajen Allah ran alkiyama sune waɗanda yudahuna bi khalqillah suke kwaikwayon halittar Allah ma'ana yin waɗannan gumaka ne da ake yin su wanda irin ga sunan dai a bakin shagunan arna din nan to yin gunki dai kowane iri ne ko na saniya ko na doki ko na waye duka wannan duka haramun ne kuma zai jawo mutum yin azaba ran alkiyama rawahul bukhari wa muslim yace aslihu dunyakum wa amalu li akhiratikum ka annakum tamutuna gadan anzala ce ku gyara duniyar ku amma kuma ku yi aiki dan lahiran ku kaman za ku mutu gobe rawahu delami an anas isna'il ma'arufa ila man huwa ahluhu ku kyautata ku kyau- ku aikata kyautayi zuwa ga wanda ahalin kyautayin ne mutumin kirki to kai masa abun kirki manzo Allah yake cewa wa ila gairi ahli kai har ma waɗanda ba ma mutanen kyautayin ba mutanen alkhairin ba su ma a musu alkhairi a kyautata musu a faranta musu fa yace fa in asabta ahlahu idan ka dace da ahalin alkhairi ya zama shi kai alkhairi to asabta ahlahu shikenan ka dace wa in lam tusib ahlahu idan ko kai alkhairin amma ba inda ya dace kai alkhairin bane kunta anta ahlahu ka zama to kai ne mutumin alkhairin rahul kadib an ibn umar manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul janna istaqu idha hadastum wa awfu idha wa'adtum wa addu idha tumintum wa hafazu furujakum wa guddu absarakum wa kuffu aydiyakum rawahul bayhaqi an ubadata bin samit manzo Allah yake cewa ku lamunce min abubuwa guda shida ni kuma na lamunce muku za ku shiga aljanna na farko wato wato usduqu idza hadastum ko isduqu ku yi gaskiya idan za ku yi magana ku yi gaskiya idan za ku yi magana yace wa aufu idza wa'adtum sannan wa aufu ku cika alkawari idan kun yi alkawari sannan ku ba da amana idan an ba ku amana to inda yace maka ga amana to ka rike amana sannan ku kiyaye farjojanku kada a yi zina sannan ku rintsa idanuwanku kame idanuwanku kar a kalli fina-finan banza wa kuffu aydiyakum ku kame hanayenku kar ka daki wani kar ka saci kayan wani to manzo Allah ya ce in kai wannan to ya lamunce ma aljanna ittala'atu ala aljanna manzo Allah yake cewa na laika aljanna ina masu gudun talauci to ga falalan talauci yace ittala'atu ala aljanna na leƙa aljanna fa wajadtu aksara ahliha alfuqara sai naga mafi yawan 'yan aljanna talakawan nan ne na duniya wanda ba su da yadda za su kullu kullun hannu baka hannu ƙwarya wa talatu ala nar he na leƙa wuta kuma wajadtu aksara ahliha annisa sai naga mafi yawan 'yan wuta kuma mata ne La ilaha illallah Muhammadu Rasul. Rahul Bukari Bukari ne ya rubuta. Hadisi na gaba yake ta adibil kalama wa afshi salama wa silil arham wa salli bil layli wan nasu niyamun summa dukulil janna bi salami. Manzo Allah yake ta ka daɗaɗa magana ka ɗaiɗaita ta sallama ka sada zumunta kai sallah da daddare wannan su ne yawan mutane suna bacci sannan ka shiga aljanna kuma da aminci rawahu ibn maja rawahu ibn ibana an abi huraira atfalul mu'minina fi jabalil janna yakfuluhum ibrahim wa saratu hatta yaruddahum ila abaihim yawmal qiyamah wato ƴaƴan mu'minai wanda suke rasuwa ɗin nan fi jabalil janna suna kan wani dutse a aljanna annabi ibrahim da saratu su suke renonsu hatta yaruddahum ila abaihim har a dawo da su zuwa ga iyayensu a ranar alkiyama iyaye sun yi aiki mai kyau to duk za a dawo musu da 'ya'yansu rahul baihaqi annabi hurira yatlubul hawa'ij bi izzatil anfus فإن الأمور تجري بالمقادير manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ku nemi wato bukatunku da buwayen rai ku sani dukkan lamura suna gudana ne bil maqadiri da kaddara wato duk abin da zaka nema na biyan bukata ka yi shi da gaske da gaske ya zama neman kake da gaske kare zamto ana kana kana nema kuma kana ja da baya to kaga abin ba zai yi ba kenan saboda ka ai da gaske amma kuma a sani duk wani lamari kuma yana nan bisa kaddarawa ne kai da gaske sai baka samu mai tokar ka damu a wajen Allah akwai abin da yafi wannan sai kai inna lillahi Allah zai baka abin da yafi wannan itlubul rizqa fi kabayal ardi wato nan kuma ana faɗa cewa aje ayi noma ke a tono ma'adinai a cikin ƙasa da man fetur da sauransu za Allah yake cewa ku nemi arziki a cikin abubuwan da ƙasa take ɓoyewa a yi noma na gujiya a yi na dawa a yi na shinkafa a yi duk dai noma gaba ɗaya rahu tsabarani wato ita wannan ƙasa Allah ya ajiye mana arzikin mu duk a cikin ta ne gaba ɗaya dai kifata ce ita ta ishe mu komai ita muke ɗauka mu yi gini ita muke shuka amfani ya fito ita ake binne mu a cikin ta daga ita ka- arzikin mu yake fitowa shikenan dai yace idlubul ma'rufa min ruhama'i ummati ta'ishu fi aknati mama ki je ki kwanta mana yace ku nemi kyautayi ku nemi alkhairi daga masu tausayin al'ummata za ku rayu a cikin kulawarsu wala talabuhu min qasiyati qulubuhum kada ku nema daga masu busassun zukata fa innal la'anata tanzilu alaihim domin tsinuwar Allah yana sauka a kansu yace ya aliyu inna Allah ta'ala kalaqal ma'rufa ya ali imam ali kenan ka sani Allah ya ya ya halicci kyautayi wa khalaqa lahu ahla kuma ya halitta masa ma mutane ya halicci kyautayi kuma ya halitta masa mutane wato mutanen kyautayin kenan fa habbabahum ilaihim wa habbaba ilaihim fi'alahu sai sai ya soyar musu yin alkhairi din ya soyar musu kuma aikata alkhairi din sai zamto su suna son alkhairi kuma suna son yin alkhairi saboda dama Allah ya halicce su ne kuma ya dama ya halicce su su din dama abotan alkhairi ne masu yin alkhairi ne wa wajjaha ilaihim tullabuhu kuma sai Allah ya kora masu neman alkhairin zuwa gare su kama wajjahal ma'a kamar yadda Allah ya kora wato ruwa ilal ardi zuwa ƙasa at-tadbati wacce take mai fako da ta haya bihi ahaluha dan mutanen ta su rayu da wannan wato wato ruwa din inna al ma'ruf fi dunya hum al ma'ruf fil akhirah lalle ma abota kyautai a wannan duniya su ne ma abota kyautai a lahira rawul hakim an ali itlabul ilma walau bisin ku nemo ilimi ko da kasacce ne da wannan wasu malamai suke cewa amma wasu ba suka ce to tunda manzo Allah sai san dama ya san komai to ko da ilimin kere-keren na jirgin sama yadda ake kera shi da ilimin chemistry na harkokin magani pharmacy to duk ba laifi mutum ya je ya koya ko da a kasar China ne tunda su kan dai kaje can a dama ilimin dai sanin duniya zaka koyo ko to a je can din a je a nemo Allah ya bamu yadda za a nemo yace fa inna talabal ilmi farisun ala kulli muslimi domin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi ba babba ba yaro al mala'ikata yace har ma mala'iku tad- tadda'u ajnatiha ajnihataha li ɗalibin ilimi rida'an bima ya tsudu. Mala'iku suna shimfiɗa, wato fuka-fukansu ga mai neman ilimi saboda yadda da abin da yake nema. Rawahu Ibn Abdulbar. Azhirun nikaha wa akfut kiɗiba. Rawahu Delami an Ummu Salma. An Ummi Salma. Yace ku bayyana aure amma ku ɓoye nema. dan kana neman yarinya wani yo ba so yake ba aura zai ba amma zai shiga ya fita ya bata saboda haka sai ka ɓoye in kana nema kar kowa ya sani sai irin abokanai na na jiki-jiki wanda ka san ba su da matsala amma idan aure ya zo ka tabbatar ba wanda ya isa tun kuɗa abin yanzu kam sai ikon Allah kuma to shikenan sai ka tunan kuma sai ka ce to kakati ma ka bayyana kowa ji ta'budillaha ka annaka tara ka bauta Allah kamar kana kallon Allah wa udda nafsaka fil mauta kullun ka dinga lissafa kanka a cikin matattu wa iyyaka wa da'awatil mazlumi ka shedinka da addu'o'in wanda aka zalunta fa innahunna mujabatun wa innan addu'o'i amsassu ne wa alayka bi za- bi salatil gadati na hore ka da sallan safiya wa salatil isha'i da kuma sallan isha'i wato asbahi da isha'i fashhatu ma ka dinga halartar su a cikin jami'i walau ta'lamuna ma fihi ma da kun san abin da yake cikin sallan asbahi da isha'i la'ataitumuhuma walau habwa da kun zo wa innan sallah koda da rarrafe ne koda da jan ciki ne sai ka taho kana da shi kana jan cikin ka ba za ka taho rahu dabarani an abi darda a ibudillah ka annaka tara ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yarak in baka ganin Allah shi Allah yana kallon ka wa hasib nafsaka fil mauta ma'al mauta ka dinga lissafa kanka a cikin matattu wato fa kaga wannan abun in mutum yana lissafa kansa a cikin matattu ko wani buri da muke yi zai ragu haka ne ko ba haka ba to a dinga lissafa kai a cikin matattu wattaki kuma ka kiyaye da'awatul mazlumi addu'an wanda aka zalunta fa inna mustajabatun domin abun amsawa ne saboda haka ma za ka ga shugaban namu nan kullum suna ƙara imani da rashin tausayi saboda tsine musu muke kuma tsinuwan suke saboda haka mu daina tsine shugabanni kullum mu dinga musu albarka muna ce Allah musu albarka Allah musu albarka in muka yi dace ko sa da su dinga za- yin abun kirki rahu abu nu'aymin an zaidi bin arkam ibudur rahman wa at'imu ta'ama wa afshu salama tadkhulul jannata bi salam yace ku bauta wa Allah ar-rahman sannan ku ciyar da abinci sannan ku ɗaiɗaita da sallama za ku shiga aljanna da aminci rahu tirmizi an abi huraira a'dilu fi sujudi manzo Allah yace ku daidaitu a cikin sujada wala yabsut ahadakum zira'ihi in bisa adal kalbi kada ɗayan ku ya shimfiɗa zira'insa a ƙasa yadda kare yake yi mu gyara a wannan waje da yawa wasu suna ɓata sallansu ta hanyar yin wannan abu duk da in kayi ba sallan ta ɓaci bane to amma dai ka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hana a shimfiɗa yadda namun daji ko kare ke shimfiɗa zira'insa in za a yi sallah sai ka dinga duban ya liman yake sai ka dinga yi rahul bukari ko kuma ka tambayi yadda ake sai a gaya maka hadisi na gaba yana cewa a ada aduwika zaujatuka allati tudaji'uka wa ma malakat yaminuka mafi girman makiyinka ita ce matarka wacce kake kwanciya da ita da abun da daman ka ya mallaka a mutum kuma zai yi mamaki an ce wata rana sai da Aisha Allah ya kara mata yadda tana da wani bawanta sai ta ce masa idan na rasu to ka zama ɗa ai da ta faɗi wannan magana da ya kakkafa shaidun cewa ta faɗa sai ya shiga ci- tunanin ta ya zai kashe ta don ya samu yanci ta ya zai kashe ta wata ran ya shirya mata wani ku ta sha da ƙyar aka kamo shi aka tace masa me yasa ka aikata haka ya ce wallahi ba ɓoye kin ce idan kin rasu na samu yanci saboda haka na ce bari ki rasun kawai ta ce to dan Allah a Madina a tambaya mata waye ne ya fi azabtar da bayi wanda wanda bayinsa su ya tsoro sa sabarashin azaba da yake musu aka ce masa ai ba kaman malam wani ta ce to dan Allah a ji a cire shi ba wannan ko nawa ne ya saya na cire masa a ce wani ko nawa ne da Allah wallahi ta sayar masa don haka aka sayar mata aka kawo mata kuɗinsa to haka kuma a matarka shi ma dai tarihin ne zan muku akwai Khalid dan Walid wanda saifullahi ne takwamin Allah ne zararre ya yi yaƙi a wannan addini namu ya yaɗa musulunci wato yaɗawa na gaske galibi yakan ɗauki ƙur'ani sai ya ce wa ƙur'ani kai haƙuri jihadi ya hana mu karanta ka ba mu samu zama ba mu karanta ka ba zai yi ba saboda haka ai haƙuri sai ya aje ƙur'ani ya sumbace sai ya aje shi abaragin yaƙi komanda ne duk kuma inda ya tinkara sai an bubbuɗe wajen mutane maƙiyansa suka so su kashe shi suka yi suka yi suka yi wallahi abin bai bai yi ba suka zo suka samu matarsa suka sa mata kuɗi mai yawa suka ce muna so duk yadda za a yi ki ɗaure mana shi in kin tabbatar ya ɗauri ba yadda za a iya tashi ya ɓalla wannan abu za mu zo masa kwaf ɗaya mu kashe shi ke ko za mu biya ki kana ganin ta kamar tana son ka ko in ta ɗan samu dama to za za- ta ga bayan ka ba ruwanta to shikenan ta ce to ba komai zan muku wannan abin da kuke nema ina kun mun alkawari kaza suka ce "M- wannan alkawarin a aje ma yake so kawo wani abu ma mai kauri ne- wanda ya bata mamaki suka bata advance ta ce to ku bani da shi ta sa musu rana suka zo suka ɓuya a cikin gidan sai ka je ka kwanta sai a zo a buɗe gidanka sai a sa ƙarti da makamai suka tsaya ranan sai ta sa igiyoyi ta haɗa shi da gadon da yake kai ta zagaye ta zagaye ta zagaye ta zagaye ta ɗaure shi tamau yana bacci ai da ya tashi sai kake ji ɓaɓal ɓaɓal ɓaɓal su ya ɓallar sai ya ce mata me ya hakan ta ce ta ai ce nake jarintan na hakan bai kai haka ba ashe kai jarumin gaske ne ashe miji na jarumi ne shikenan ta je ta ce wa mutane to maza ku fita ku fita ku fita ku fita ana kayo bata ci ba ta ce amma gobe ku dawo aka sake washe gari ya zo ya kwanta yana bacci ta sake sai ta nemi karafuna to da shi ta zazzagaye shi da shi sun kawo masa dama ta zazzagaye shi da shi kamar yanzu ka ce irin kaca ɗin nan ta zazzagaye shi da shi ta sake yin magana da ya farka ya ƙara ɓallawa ya ce wai me hakan ne kam ka san shi saboda jarinta ko guba ka kawo masa ya sha walla an sha a kawo masa a ce masa guba ne ba ya ce oh bismillah sai ta shikenan shi sa ma sun je wani gari za su yi yaki sai aka ce to dala ga kumanda amma an kawo masa karyawa na musamman aka haɗo masa wallahi ya san guba ne ya ce amma za mu ba su mamaki ya yi bismillah a gaban waɗanda suka kawo bai bismillah shi ke sai kwankwaɗe wannan abu ya gama sai ya ce to ka gaya wa mutanen gari muna shigowa suka yi shiru a gefe don su ga me zai faru suka ga kun so so so sai sai wasa yake da abin ɗinsa suka suka ce mutane ga to ko dai ku sallama ko dai kowa ya fita ya yi san inda zai wa'annan ba mutane bane wanda suka zo ba abin da ku ban zai ma Saboda bismillah kawai cikin su sha Don haka Allah kan rana na uku da ta zo ta sai shaidan ya bayyana a gare ta ba shaidanci bane ka san shi Allah Allah ne sai shaidan ya bayyana yace haba gashin kayin nasa nan shi zaki hada ki daure shi da shi bare ta ci ba kuma haka aka yi gashin kayin nasa da ke larawa ne ka san gashin kwanciya ke to da shi ta kama ta daddaure haka ta zagaye shi zagaye shi haka da gashin kayin nasa haka shikenan ta ta masa abin ta tada shi yayyay kuma ya tashi abin shikenan ta musu magana suka zo suka sassara shi akan gado to mutane sai a hankali raka in ba gaya maka ma'aikar tsammani kamar masoyiyar ka ce. ka ce za ka mata kisha ka ga ikon Allah ta dinga yagunin ka kenan amma yanzu in ba ka ce ka tare batun kisha ba tana shiru to shine a rahu delayin an abi malik al-ashari yace adu ayunakum hazzaha min al-ibadati an-nazara fil mushafi wat tafakkura fihi wal itibari inda ajaibi yace ku bawa idan dunanku har zahara banta min ibadata na ibada mene ibadan ido sai yace an-nazara fil mushafi duba a cikin mushafi wato qur'ani ka dinga kallon qur'ani wat tafakkura sannan da kuma tunani fihi a cikin qur'ani wal itibari da kuma lura inda ajabi a wajen ajaibi a wajen abubuwan ban mamaki na alkur'ani rawul hakim an abi sa'id manzo Allah yake cewa uditu kamsan an bani abubuwa guda biyar lam yudahun ahad min al-anbiya'i qabli an bani wasu abubuwa guda biyar wanda duk annabawan da suka zo kafin ni ba a basu ba na farko nusitu bir ru'bi masidat shahrin an taimake ni da razani wato tafiya na tsawon wata guda saura wata guda na zo gari duk Allah ya tura an razana mutane Kai, Allah kenan wato Allah shi ba yadda ya so haka ake duk mutane sun tsorita malam sun cika da tsoro da sun ji ya gama da gari kaza yanzu haka yana can gari kaza yanzu saura kwana talatin kanku zai wuce daga ranar dukkan sun fara gudawa kaga daga nan to ina za a yi yaƙi kaga ba a yi yaƙi shi ke sai a nemi don gudu kuma ko kuma in ya zo kawai sai a miƙa masa wuya ya ce wa utitu mafatih al-ardi an bani mabuɗan ƙasa wannan mabuɗan ƙasa da aka ba shi ne a zamanin sa ake tono petroleum su gas su ma'adanai na cikin ƙasa dai ga su nan iri-iri. Waju ila diliyar ardu masjidan waɗa hura, sannan an sanya mini wato ƙasa gaba ɗaya ta zama min masallaci, inda ka samu sai kai sallah waɗa hura, sannan kuma ta zama min wato abin da za a yi yin alwala da shi. In babu ruwa sai kai taimama sai kai sallah. wa ijilat ummati khayra umamin an sanya al'ummata ita ce mafi mafi alkhairin dukkan al'ummai wa wadizu shafa'ata an bani ceto wa kana nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi ammatan rawahu al-bukhari wa muslim yace annabi ya kasance ana aikan shi ne zuwa ga mutanensa kadai ni ku an aike ne zuwa ga dukkan duniya. Ya ce, Waɗitu saba'ina alfan min ummati da kuma janna bi gairi hisabi. An ba ni mutum dubu saba'in daga al'ummata za su shiga aljanna babu hisabi. Wujuhum kal kamari lailatul badri. Bisa kansu kamar wata a daren haske. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. zukatansu kuma a bisa zuciyar mutum ɗaya ne, fastastu rabbi shi na nemi ƙari a wajen Allah cewa akan dubu saba'in ina ƙara mini fa zada ni ma a kulli wahidin saba'ina alfa sai ƙara min kowane mutum ɗaya a cikin wancan dubu saba'in ɗin zai jawo mutum dubu saba'in sallallahu alaihi wasallam wancan dubu saba'in ɗin kowane mutum ɗaya zai jawo mutum dubu saba'in a ga ayyaban ya yi yawa rawa Ahmad an Abi Bakar dai ka daki na wannan akwai ruwa kamin yace udiyat ummati shi Allah yudahu an ahadu min al umami an yaqulu inda al musibati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ba al ummata wani abin da ba a ba wata daga cikin al ummatai ba su faɗa in sun ga masifa su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rahub ne mardawaihi anibi da abbas wannan mardawaihi ake ce masa babban malami ne babba ba masanin qur'ani ne masanin hadisai a ulumul qur'an zaka ga shi yana nan babba ne fa sosai daga dan abbas yace adul ajira ajrahu qabla an yajiffa arqahu ku ba wa lebura haƙƙinsa kafin guminsa ya bushe. Ku ba wa lebura haƙƙinsa kafin guminsa ya bushe. Wa alimu ajrahu wa huwa fi amalihi. kuma kafin ya fara aikin ma a yi lada. Nawa za ka yi wannan aikin kaza? Kada a aka rauka ba kuma wala amai kawai za mu yi a yi lada nawa ne sannan a fara aiki. Kada kana tsammanin zai baka dubu biyar ne ya zo ɗauki dubu ɗaya ɗari biyar ya baka. Ka ga zalunce ka. Kuma kai ka cuci kanka. Ƙa'ida a yi lada in ji manzon Allah. Saboda kar a yi faɗa. aga in sake neman ka dai ka ta noke noke to shine rahul bayhaqi yace adamun nasi hamman almu'min ya tammu bi amri dunyahu wa amri akhirati yace waɗanda suka fi mutane bakin ciki da damuwa shine muminin da yake ya himmatu a lamarin duniyarsa da lahiransa baya son ya bar duniyan ba ya so kuma ya bar lahira to wannan ya fi kowa wahala a sai yanzu abu ne sa kafirai ba su da wahala su dama lahiran kowa me a yi su duniyan suka zaɓa shi kenan ga shi ba ruwansa to shi wanda yake da son duniyansa kar ya rasa lahiransa kar ya rasa kamar mutum ne motar kasuwa ne haka sai ya shiga matansa biyu sai ya shiga bus sai sa mata ɗaya a nan wajen, ya sa ɗaya a nan wajen. To kuma ba ya so kowace wani ya zama kusa da ita. To kaga zai yi ne, to duk abin sai ya zama to ya juya kan wannan karfa wani ya zuba, juya kan wannan kaurin ya zuba. To sai ga dubbe hankalinsa dubbe kwanta. Amma da mai mata ɗaya ne shi ke sai sa sa gefe shi kenan. To ya ta mota shi kenan. To shi ne. رواه ابن ماجه عن عن ابن عن ابن انس yace azamun nasu haƙin almar'ati zawjuha wanda yafi kowa a cikin mutane girman haƙƙi akan mace shine mijinta yahi ma babanta ma azamun nasu haƙin alar rajuli ummu shi ko namiji wanda yafi kowa haƙƙi akan su shine mamarsa shi yasa ma da babanka da mamarka za su ce wane buba amma babanka yana can ɓangaren dama mamarka tana can ɓangaren hagu sai suka kira ka a tare to sai ka je wajen mamar ta ka tukuna sannan ka dawo sai ka tafi wajen babanka ce da Allah ya haƙuri ne wallahi mama ne ta kira so ta fi girman haƙƙi a kanka yace rawul hakim an aisha yace azamun nasi barakatan aysaruhunna maunatan wato matan da suka fi girman albarka su ne wanda suka fi sauƙin ɗawainiya matan da baka sha wahala wajen neman aurenta ba a sadakinta da kayan aurenta ba haka ta shigo maka to ta fi albarka ‘ya'yanta kuma sun fi albarka amma yanzu don mugunta ya kurki ‘ya'yanku kuɗi ku ba da su ku ce wai allantar ka dake da ‘yarka a gida kai ka san ba ɗaki za ka mata ba a gida maimakon ka ɗauka ka ba wanda ka zai riƙe ma tsakanin da Allah sai ka ƙi sai ka ce sai ka jira tukuna wani ya zo da kanshi ya ce yana so in ya ce yana so sannan ka biyo mata a sai sai ya akwatuna sadaki sai ya ba da kaza shikenan an ɗebe albarkan auren tun daga waje sauran an koma gida a ta gwabzuwa tukuna ana ta faɗa to dama an riga an gama da auren rawu ahmad an aisha yace azamu ayatin fil qur'ani ayatul kursi aya da tafi girma a cikin alqur'ani gaba ɗaya ita ce ayatul kursi wa adalu ayatin aya da tafi adalci kuma a cikin qur'ani ita ce inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa kafu aya fil qur'ani aya ta fi tsoritarwa kuma a cikin qur'ani wa bai yi amal misqala zarratin khairan yara wa mai yi amal misqala zarratin sharran yara wa arja ayatin fil qur'ani ayat da kuma ta fi sa mutum ya sa tsammanin zai tsira in Allah yadda zai samu yadda zai yi Allah ba komai a lahirin man Allah yadda shine faɗin Allah ya ibadi allazina asafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna la yaghfiru dhunuba jami'an wannan ayar wa zai faɗa min ta sauka kan waye ne ba kwa karatu ko ta sauka kan wahashi ne wanda ya kashe sayyidina hamza ya tuba ya musulunta kuma a hakan kullum dai sai dinga ni kamar fa Allah bai yafi masa ba ورواه شيرازي عن ابن مسعود yace ilamu annahu laysa minkum min ahadin illa malu warisi ahabbu ilayhi min mali yace ku sani ba wani daga cikin ku face dukiyan mai gadonsa ta fi soyuwa a gare shi daga dukiyarsa dukiyar mai gadonka ka fi son ta akan dukiyarka to yanzu za mu ji wacce ce dukiyarka wacce ce kuma dukiyar mai gadonka ya ce maluka ma ƙaddamta dukiyarka dai ita ce abin da ka gabatar ma'ana ka ci ka sha kai tufafi kai sadaka kai kyauta ka sa da zumunta wa maluwa da suka dukiyar mai gadon naka kuma shine ma'akarta abin nan da kake tara a banki da filaye da kake ta saya, da gidaje, da motoci, da waye da kake tattara wannan to shi ne dukiyar mai gadonka, kuma ka fi son ta. Rahun Nasa'i a nufin Mas'ud, yace alinu halan hazan nikaha waj aluhu fil masajidi wadrifu bid dufufi. Rahu Tirmizi an Aisha. Yace ku sanar da wannan aure, ma'ana a sanar da aure. ku sanya shi kuma a masallatai a yi wato sanya aure a masallaci a yi shi a masallaci kenan wadribu bid dufufi akwai wani abin da ake kira duf wanda mutanen da can din suke bugun sa to a buge shi a lokacin biki ma'ana shi dai biki ba ana dan yi walwala ba haka rahu tirmizi an aisha Allah ya samu dace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima وغلق والكاتب لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره تعالى العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين